أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أئمة الشيخ اهدنا بهذا المعذر ولتأتي بنظرة تأتينا بالزفر وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه insha Allah za mu ci gaba da tafsirinmu daga inda muka tsaya a jiya muna magana wato annabi uzairu wanda ya zo wucewa ta baitul maqdis wanda bayan dai mun ji yadda dai su na sarye da wato baitul maqdis irin to a tauran ma ya kuna ta abubuwa dai duka ba daɗi to shi shi sai na uzairu wato lamma aisha yayin da Allah ya raya shi wato ya kai shekara ashirin an haifa masa wani abin haihuwa yayin da ya kai shekara arba'in a duniya to tare da ila safari to lokacin ne ya fito domin yin wannan tafiya wanda a hanyar wannan tafiyar ne ya ga baitul maqdis ha yake cewa an nari hazillah ba da mautiya an gane ya shekara ashirin sai ya samu haihuwa ya zauna da abun haihuwan tsawon shekara wato a ashirin kaga ya zama arba'in kenan yana da arba'in a duniya ya fito to ya fito da ya zo ya ga baitul maqdis ya ga kuma yadda aka wato rushe wannan waje to shikenan ya zanto ya yi mamaki kuma ya ce ta ya Allah zai raya wannan waje nan take Allah ya karɓi rayuwarsa sai da ya kai shekara ɗari kamar da muka faɗa jiya wato yana kwanci a wannan waje a matsayin matacce to yana shekara da arba'in wannan abun ya faru ya bar yaronsa a gida yaron kuma yana da shekara ashirin to ya rayu a wannan waje ma'ana a mace yana kwanci a wannan waje shekara ɗari kaga yaronsa a gida yana da shekara nawa kenan ɗari da ashirin yaro ya tsufa tuko to shi kuma baba bayan ya shekara ɗari sai Allah ya tada shi a yadda ya karɓi ransa ma'ana shekara arba'in shekara arba'in wannan wato wanin da da Allah ke wanin da da Allah ke nan shi kenan ita wa kasara ka waladan lahu 20 sana ata ba'dahu 100 sana faraja huwa huwa ibn 40 sana waladu ibn 100 wa 20 sana wa mata fi yomin wahidin wa bihi yurgar wato sun rasu a kuma rana ɗaya wannan ne ma ake karin magana mutum ne shi da ɗansa wato sun rasu a rana ɗaya amma kuma sai zama ɗan ya fi wato baban tsawon wato shekaru wannan yana da ya ba shi kusan shekara tamanin kenan shi dan fa ya ba baban shekara tamanin to Allah kenan to shi annabi Uzairu bayan an tada shi an tada shi kuma ya ga abincinsa dai bai lalace ba abin shansa bai lalace ba kamar a lokacin aka abincin lokacin kamar lokacin aka tun aka tun koshi sannan kuma abin sha din kamar lokacin aka tashi nan dai ba matsala amma jaki kan a gaban sa aka raya jaki kamar yadda shi ma aka tada shi aka raya shi to sai ya dawo garin da yake sai ga komai na alaman garin ya canja shekara ɗari ba a dole komai ya canja komai na alamun da ya sani komai ya canja sai ya zo ya samu wasu mutane ya sallama sai suka ce waye kai sai ce ni ne uzairu suka ce la karka tuna mana musibar da ta same mu na rashin uzairu ya tafi a matsayin wato ya tafi a matsayin matafiyi can ya halaka yau shekara ɗari rabon shi da duniya ya ce ni ne dai uzairu suka ce a ba kai ne uzairu ba ya sake ta ni ne uzairu suka ce qalu la budda lahu qalu lahu la budda an ta'tina bi dalilin annaka uzairu ai ba maka sai ka kawo man dalili kai uzairu suka ce mun san uzairu ya haddasa dama a taura kuma yau a taura kusan babu ita ma a duniyar mu ta yau in dai ba mu sani ba watakila ko a wajen wani amma dai a fili dai ba mu sani da take saboda haka ya hada shi a taura saboda haka in kana so mu yadda kai uzo mai karanta mana a taura mu nan take ya kama a tauran tun daga farkonta har ƙarshen ta ya karanta ta sai wani daga cikin su yace to ni akwai kakan babana ya ce min dama in an je waje kaza waje kaza aka bincika za a samu wata a taura saboda haka mu ɗauko ta mu gwada da karatun da yi yanzu shikenan suka je suka bincika suka samo ta suka zo suka kwatanta da karatun da ya yi sai suka ga ko harafi ɗaya bai tsallake ba bai bata ba to daga nan wasu suka ce a to ai wannan duk yadda aka yi dai to dan Allah ne shi dan adam duk abin da ya baki mamaki ya ɗimauta hankalinsa to ba zai bar abu a kusa ba sai ya dangana to saboda haka wasu suka bata wasu kuma wanda suke da imani suka yi dalilin ikon Allah ne Allah mai iko wani akan ya aikata duk abin da ya gada to wannan shi ne yace wa qadilu bi tawrati allati amlaha uzairu falan yughayir wa la takalatan wahidatan fa qalu hadha ibnu llahi subhanallahi li hadha halakum yace mujibul hidaya yakunu mujibal lihilaki abinda zai wajabta ka shiriya shine kuma ya dawo wajabtin ka halaka Allah ya tsare mu shi uzairu wato lokacin yanayin yadda ya tambaya da kuma yanayin yadda yanzu za mu ji annabi ibrahim ya yi tambaya shi annabi ibrahim za mu ji yanzu ya yi tambayarsa da kuma yadda shi sai na uzairu ya tambaya shine ayat da yanzu aran mai karanta wa iz qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhil mauta annabi ibrahim wato ka ambata yayin da yace ya ubangiji nuna min ya kake raya matacce kaga shi wancan ba cewa ya nuna masa shi mamaki yayi to yanzu sai Allah zai tare wannan garin sai Allah zai raya wannan garin to sai aka nuna masa abun akan kansa da ke jakinsa to shi kuma wannan tambaya yi Allah ya nuna masa mana ya yake raya mata ce qala awalan tumin Allah ya ce ha'a irin matsayin naka nan annabi Ibrahim baka tabbatar da ina hakan bane yace Allah yace qala bala walakin yatma inna qalbi Allah wallahi na gaskata na tabbatar kana haka sai dai ina so zuciyata ta ƙara nutsuwa ne Ibrahim talaba a ru'uya ya tsima inna kalbo. Annabi Ibrahim ya tambayi ya ga yadda ake raya matacce saboda zuciyarsa ta ƙara nutsuwa. Bali haza saboda haka ƙala Rasul sallallahu alaihi wasallam Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa nanu ahaqqu bi shakki min Ibrahim ai mu muka fi cancanta da kokonto ba Annabi Ibrahim ba. Amma ya faɗi wannan saboda tawadu'i. Annabi Ibrahim an ce wata ran ya haɗu da wani ne sai ce masa mu kullum ga inda muke zuwa bauta kai ba ta zuwa kai kana bautawa Allah guda ɗaya kuma Allah ma ka ce ba a ganin sa kuma ka ce shi yake kashewa shi yake rayawa shin ya taɓa yin wannan abu a gabanka sai shi sunan sai ya kudurta ce to zai yi in Allah ya yarda wani ya saki mar wannan tambaya zai ce eh wallahi yayi a gabana na gani saboda haka zai nema daga wajen Allah Allah ya nuna masa ta ya yake raya mutacce to shikenan قالوا تواضعا أبا المشاهدة ليطمئن قلبه القلوب أقسام زكاتا سنك سكشي كشي قلب يطمئن إلى الدنيا akwai zuciyar da ita duniya kawai take samu ta nutsu wani yanzu haka da ya ji babu kuɗi to tashi hankali ya same shi kawai kwanciyar hankali shine ga akawun akwai kuɗi bankare akwai kuɗi aljihu akwai kuɗi to hankalinsa ya gama kwanciya kenan to shi wannan iya nutsuwarsa duniya to yace su ne Allah yake cewa radu bil hayati dunya wa ma'annu biha Allah ya tsare mu su ne ahlul dunya kenan nutsuwar su da duniya ne kadai saboda me saboda ne anna zalika mablagu min ilmi su iya duniyar suka sani amma su mutanen Allah su kuma nutsuwan su da ambatan Allah ne ala bi zikrillahi tatma'innul qulub Allah yake cewa ku saurara in dai zukata na Allah ne ma'ana zukatan mutanen Allah to da ambatan Allah suke samun nutsuwa wani ya karanta Qur'ani sai da hankalin ya kwanta sai ji ya ji daɗi ko ya dauki istighfari yayi ko salatin manzo Allah ko makamancin da irin waɗannan sai ji hankalin ya kwanta sai ji ya ji daɗi wani kuma yana ga mai shi wala in ba ya farara a sharba ma hankalin da ba kwanciya sai ya yi ashir yadda ya kamata manya-manya su zai ja hankalin sai kwanta wani kuma sai ya ja sigari ko wiwi wani ko sai giya sannan hankalin sai kwanta to duk dewai na abubuwa shirme ne ko sun kwantar ma da hankali na ɗan lokaci ne kaɗan damuwar za ta dawo baƙin cikin zai dawo tashin hankalin zai dawo amma in kana son haƙiƙanin nutsuwa da kwanciyar hankali da jin daɗi a cikin zuciya babu kamar zikirin Allah ta baraka wa ta'ala ka ambaci Allah ka ambaci Allah Allah ya ce ala bi zikirin lahi tatma'innul qulub to akwai keɓantattun keɓantattu su kuma zuciyarsu tana nutsuwa ne idan sun samu shahada irin yadda annabi Ibrahim yanzu yake so ya ga abun ƙolo-ƙolo ya yadda ake abun to sai samu nutsuwa wannan keɓantattun keɓantattun kenan manya manya kenan shine kira arini kai fa su ne mauta awalan tumin qala bala walakin yatma'inna kalbi qala fa kun arba'atan min as-sayr ala yace yace to kariki tsuntsaye guda hudu haɗo su a wajenka sai ka yayyanka su sai nemo wato tsuntsaye guda biyu farko ya samo zakara addini na biyu ya samo annasa wato angulu na ji malami yana fassara nasar da baru ko ko abinan ko kurkiya in an ce nasar ana nufin angulu shine nasar al-gurab ya samu hankaka at-tawus sannan ɗawin wannan ne adon nan to su nan guda hudu ya samo su to in ka samo su sai ka yayyanka su in ka yanka kowanne ka rike kayan naka sai naman nasu kuma da naman da gashin da ƙasusuwan duka haɗa ka daddake su Allah kenan duka haɗa ka daddake su bayan ka daddake su ka gauriya su wannan ya shiga wannan ba za a iya gane wannan na angulu ba ne ko wannan na ɗawusu ko wannan na zakara ko wannan na duk an gauriya su sai ka rike kayukan a wajenka sun maji ala kulli jabalin min huna tuka sai ka ɗauki wannan naman sai ka kakkasa shi akan duwatsu aje wancan naman a can haka haka haka haka naman da aka cakuɗa shi kenan shi kenan sai ya raba shi kashi hudu ya kai kan wancan dutsen ya kai kan wancan dutsen ya kai kan wancan ya kai kan wancan sai ya rike kayukan a wajensa sun mad'uhunna ya ati na kasa'aya Allah ya ce to kira su za su zo maka da gaggawa wa'alam anna Allah azizun hakim ka sani lalle Allah tabaraka ta'ala azizun Allah mabuwayi ne ba abun da yake gagaranta hakimu kuma gwani ne a cikin duk abun da yi saboda haka sai riki su da shi angulu da kuma hankaka da kuma zakara yayi da su yadda Allah ya ce ayi ya rike kayukan a wajensa sai ya kira su sai ya ga farko sai ya kira zakara misali addiku sai ga yadda naman zakaran ke fitowa da ƙasusuwa daga can kan duwatsun ba wancan naman zakaran yana haɗuwa yana sai zakaran ya gama haɗuwa nama wancan ya taso haka gashin wancan ya taso haka kashin wancan ya taso haka sai zakaran ya gama haɗuwa sai zuwa wajen annabi ibrahim yana neman kayansa i shi ko sai ya miƙa kayan sai sai a jona kayan Allah kenan sai kira dawusu haka shi ma dawusu maza ya harhaɗu gashinsa da komai shi ma ya zo aka miƙa masa kayansa Allah kenan haka sauran duka guda hudu sai ga su sun tsaya a gaban kamala to Allah kenan Allah kenan to shine sai haza Ibrahim talaba an yara kayfiyatul ba'at dallahu Allah ala hadhihi tuyur wato yace wannan shine annabi Ibrahim ya nemi Allah ya nuna mishi ya Allah yake ta da matacce sai Allah ya nuna masa akan waɗannan tsuntsaye guda hudu wanda muka faɗa a yadda ya yi da su gaba ɗaya yace aka samu kama su kira sun manada ya bi ku fakar jama kana min addiki min kulli nidin fatala ama atistama kullum wal taqa bi ra'ati wa qafar dika at-tawus kadhalika an-nasr kadhalika al-buraq kadhalika fa alima ibrahim bil mushahada sai annabi ibrahim ya gani olo olo a fili anna allaha qadirun lalle allah mai iko ne ala ihya al-mauta a bisa raya matattu wa ibrahim min al-arifin shi annabi ibrahim yana daga cikin masana Allah allazina waɗanda siyarun da'iman fil malakuti sairihim tafiyan su kullum a cikin malakuti ne za ku gansu kamar suna cikin mutane amma suna cikin malakuti ne eh a cikin mulkin sama suke harkokin su gaba daya saboda haka ba su da kokonto ko kaɗan a cikin lamarin Allah ta baraka wa ta'ala da ke ƙulubun ta tsiru fil malakuti falihada arahu lahu mu'jizatin fi tsuyuri saboda zukatansu kullum suna firewa a cikin malakutu na Allah sai Allah ya nuna masa wannan misali a cikin wato tsuntsaye wa hadhihi tsuyuru wa'annan tsuntsaye suna da ɗabi'un ɗan adam addiku shi zakara ɗabi'arsa shine sha'awa kamar yadda ɗan adam yake da sha'awa shi kullum jima'i wal gurabu harisu shi kuma hankaka kwaɗayi ɗan adam shi ma akwai kwaɗayi wal nasu shi kuma angulu shi kuma hibbul akal shi kuma cide cide cide baya yankewa gabanin ci har turon kabari bai ke ci wattawus shi kuma ɗawus shi kuma son ado son ado to wannan dukkan ɗabi'u ɗan adam yana da su kuma yana alfahari da wannan da kuma son alfahari shi ɗawus kenan yace idza tahara al-insana nafsu idan ɗan adam ya tsarkake ransa min hadhihi tiba daga wa'inan ɗabi'u sana kana malakutar samawati al-ardi to zai samu daman sauka a malakutar samawati al-ardi a can mulkin sama kenan idza jahada nafsahu idan yayi kokari da nafsinsa hatta azalaha an shahawa har ya raba ta da sha'awa sha'awan abubuwan duniya kuma ya raba ta da yawan ci irin na angulu ya raba ta da yawan alfahari da son ado da kuma kwaɗayi to zai samu daman shiga malakutus samawatul ardi al insanu dan adam kulika min anasir arba' an halice shi daga wasu abubuwa guda wato hudu abu na farko daga ruwa aka halice shi sai ƙasa sai iska sai wuta shi sa ma ɗan adam baya rayuwa sai da wani abubuwa guda hudu dole dan adam sai da ruwa in ba ruwa akwai rayuwa sai da ƙasa ƙasar nan ita yake takawa ita kuma yake tada ita ya miƙa da ita ya gini ginin da zai shiga ciki to dole ne da ƙasa zai yi rayuwarsa sannan kuma ba zai rayu ba sai da iska numfashin da yake sha ga nan yanzu haka dole tana fifita mu haka dai sannan sai da wuta dan ta dafa masa abin da zai ci ta gyara masa abubuwa ne wayannan abubuwa guda hudu dan adam an halicce shi da su yace fa dasqul ma'i kaga dabi'ar ruwa da kuma ƙasa karaja min humal hirs wal bukul to daga dabi'a na ruwa da ƙasa ne kwaɗayi da rowa suka fito da kuma ɗabi'a na iska ne da wuta aka samu wato fushi da kuma sha'awa nan hali arba'a wayannan abubuwa guda hudu alhirsu kwaɗayi shi kuma sai ya aure hasada za ga duk mutumin da ga mai yawan kwaɗayi za ka same shi kuma mai hasada ne me wayan kuɗi ba za ka jira ta ai marowaci ne kai kuma makwaɗaici ne a to in ba kana da kuɗi ba sai an gane yana da ruwa ka je tambaya ne bai baka wannan to wannan shine to sai wal bukul shi kuma rowa sai ya daura aure da matarsa ita ce mugunta ka san mugu shi ba zai baka ba ya baka sai ce ka bai shi ma wahala muka sha to zai baka ba eh ma wahala muka sha ba haka banza muka samu abun ba saboda haka shi ma aje ya sha wahala duk marwaci zaka samu mugu wal gadab shi kuma fushi sai ya daura aure da girman kai duk mutumin da ka ganci mai yawan fushi to ai ganin kai ne yake jawo yawan fushi yanzu kamar ne za a yin kaza kaga ya ga kansa kenan shi wani abu ne ya dauka kenan to shi yasa sai ga sai ransa ya ɓaci ai bai kamata a mana kaza ai mu kaza ne wannan ɗabi'u duka ɗabi'a ce wacce dai ba ta da kyau wacce hawa amma sha'awa shi kuma sai zama na bai da mata bai da mata sai ya zauna shi bai da mata la inna ma iya ma'ashuka kawai dai shi kamar mace yake shi ya zauna kawai ya yi wato tarayya a cikin maza mace tana zaune to kowa na son ta a cikin maza fahari saba wa'innan abubuwa guda bakwai su ne me su ne kwaɗayi wanda matarsa muka ce hasada rowa matarsa muka ce wato abin da ta bi a mugunta fushi wanda matarsa aka ce girman kayi sha'awa wanda aka ce bayi da mata wa'innan abubuwa guda bakwai hadi sab'a abwabu jahannam sune kofofin jahannama guda bakwai duk wanda ka bi ha jahannama zai kai ka abubuwan nan guda bakwai da aka lissafa duk wanda ka bi shi kana ta aikata shi har jahannama zai kai ka Allah ya tsare mu Allah ya kiyaye mu shine Allah yake cewa la ha sab'atu abwab ita jahannama tana da kofofi guda nawa bakwai to wa'annan sune kofofi guda bakwai din da kulli da kulli babi minhum juz'un maqsud Allah ya kiyaye mu saboda haka kuma man jahada nafsahu duk wanda ya kokari da nafsinsa ya tsarkake ta daga kwadayi da rowa da hasada da mugunta da yawan fushi da girman kai da kuma sha'awe sha'awe sha'awe sai ka mallaki wancan sai ka mallaki wancan sai ka sai wancan to wannan a taka nafsahu nafsuhu minan na wannan ya yanta ransa daga shiga wuta in dai mutum ya kiyaye kansa daga wa'ina abubuwa ya tsarkake ransa daga wa'ina abubuwa domin falhirsu awwalu ma usiya lahu shi kwaɗayi shi ne farkon abin da aka saba wa Allah tabaraka wa ta'ala da shi kaza annabi adamu yana cikin aljanna yana zaman zaman sa ba shedan sai ya zo ya same shi sai ya ce hal adulluka ala siratil khuldi wa mulkin la yabla shin ba za ka yadda in nuna maka wata bishiya wanda da za ka ci wannan bishiya to za ka dawoma aljanna kuma mulkin ka ba zai yi iyaka ba kuma ya rantse masa shi kuma annabi adam ne ga girman Allah da ake an rantsi da Allah akan abin da ba gaskiya ba ta ce kai ba zai yi ba bawan Allah da ya rantsi da Allah akan abin da ba gaskiya ba kai ba zai yi ba saboda gane yake zuciyar ta saka haka a zuciyar kowa shi kenan sai a bayan Idris ya rantse masa ya nuna masa bishiyar kuma to shi ne ya ɗauki wannan bishiya ya ci ta ga a bisa kwaɗayin mai mulki a dawwama kuma a cikin aljanna kar a fita to kaga kwaɗayi shine farkon abin da Allah ya hana abu kar a yi kuma aka yi abu yace Adamu akala shajara Nabi Adam ya ci bishiya wanda aka hana cewa kare ba da ma malakar janna bayan kwada an mallaka mar aljanna an bashi duk abin da yake cikin aljanna an ce ya taba ya yi da shi yadda ya ga dama komai kawai an yaddan masa amma aka masa sharaɗi ban da wannan bishiya ita kan wala ta karba hali shijarta wannan bishiya kan kar a zo ma kusa da ita to shi dan kuma ya zo yi kutun bila ya shiga ya fita kuma da Allah dama dai haka ya kaddara tabaraka wa ta'ala yace wa ma fiha hirisan minhu alal baqa'i fil janna saboda kudin ya dawo ma aljanna bakara da min aljanna kuma sai ya fita daga aljanna wal hasad shi kuma hasada awwalu ma usiya bihi iblis ko ata bihi iblis shine farkon abin da iblis ya saba Allah tabaraka wa ta'ala da shi ya ya hasada ga waye ga annabi adam ya iya yi masa sujada kuma ya tamar dabara har sai da ya fitta shi daga aljanna dan hasada saboda haka kuma da hasada kabila ya kashe habila wa'annan sabannin Allah tabaraka ta'ala guda uku sune farkon abubuwan da aka saba wa Allah tabaraka ta'ala da su a bankasa fadayi da hasada da kuma kisa to wannan shine Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu مثل الذين ينفقون
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الله الله تبارك وتعالى يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله misalin waɗanda suke ciyar da dukiyansu saboda Allah dukiyar da Allah ya baka ka ba da ita dan Allah saboda Allah ka masali habbatin misali kamar ƙwaya ce mutum ya ɗauka ya je ya shuka ta an ba ta tab'a sanabila wannan ƙwaya guda ɗaya sai ta ci da zangarniya guda bakwai fi kulli sumbalatin mi'atu habba sai zanto kuma kowace zangarniya ta yi goyo a jikin kowane goyo akwai ƙwaya ƙwaya guda ɗari ita wannan aya nazarat fi jeshi usra wato ta sauka a wato wata runduna da ake kira jeshi usra wato a yakin tabuka wanda manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa man jahaza jeshi usra falahu janna duk mutumin da ya taimaka wato wajen wannan runduna ta haɗu ta yakin tabuka to lalle lalle aljanna ta tabbata gare shi sai na Usman Allah ya ƙara masa yadda ya zo shi wa ƙala yake cewa ma'aiki sula ya sanin alayya alfu ba'irin ya rasulullah zan kawo raƙuma guda dubu Allah ba da dukiya a hidima ya ce zan kawo raƙuma guda dubu ya ce kullu ba'irin bi hamlin yi minal furi kowane raƙumi kuma ba haka za a kawo shi ba za a kawo shi cike da bayansa da alkama. La ilaha illallah. Ya ce wa mi'atu farasin san kawo dawakai kuma guda ɗari, doki guda ɗari. bisurujiha kuma kowane doki da sirjinsa da kayan faɗansa a kansa kawai jarumin da zai haushi kawai hawa zai ba abin da zai nemi aila illallah da takobi da komai wa ata bi alfi dinari banda wannan kuma sai ya zo da dinari dubu wanda yana zuwa da su sai ya sanya su akan cinyan annabi Muhammad fasara nabi yukallimu zahaba sai manzo Allah ya dinga juya wannan zinari a hannunsa yana daga su haka yana mai da su yana cewa Allahumma inni radin anu farji anu Allah na yarda da Usman Allah ka yarda da Usman Allahu akbar yace wallahi ma darra Usman ma fa'ala ba da yau sai na Usman duk abin da zai yi daga yau har ran da zai rasu duk abin da zai yi ba zai cutar da shi ba al'amarin lahira ba komai shi ka aljanna wala ta ka kawai nan akwai wani karatu wato ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya san sayyidina Usman yana da wannan dukiya saboda haka dama abin da baka san akwai shi ba sannan kuma baka san za a iya ba da shi ba to idan an kawo shi aka baka shi to sai ya ruɗa ka an gane yanzu misali nan masallacin muna zaune muna tafsiri sai kawai ɗaya daga cikin masu sauraro sai dama wai akwai jaka haka a gefensa sai fito da miliyan biyu sai aje su a nan kaga sai zanto ina kallon wannan kuma ina kallon su kuma dai to saboda ban yi tsammanin akwai mai miliyan biyu ba ko ban yi tsammanin in ma akwai sun ba za a iya kawo su saboda Allah a mika su a ce gashi wannan a aka raka la a je a samu an gane to shi ma'aiki a nan wajen in wato ina so na yi bayani saboda kar mutum yi tsammanin kudin ne misali ya ruɗa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba nan karatun bane shi da ma'aiki ya san sayyidina Usman na da wannan kudi sannan kuma ya san zai ba da wannan kudin saboda shi ya faɗa ai daga yau wata ran ya tsaya a cikin sahabbai ya ce musu daga yau har ranar alkiyama har yan aljanna su shiga aljanna yan wuta su shiga wuta duk abin da kuka sani ku tambayin zan ba ku labari duk na sani sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk munan wallahi kafin mutum ya zama wato mani a jikin mahaifin sa manzo Allah ya san shi wallahi ya san shi ya san sunansa ya san komai na shi sallallahu alaihi wasallam ba abin da Allah ya koyi masa saboda haka wato nan abin da ake karatun da ake so mutum ya gane shine hidima ita dukiya tana kama ran mutum in ba mutum ya yi da gaske ba ya ɗauki dukiya ya bada ba zai iya ba malamai suka ce mutum yakan iya ɗaukar ransa ma ya bada ya yi baya kuma da dukiyar saboda ɗan adam ya fi son dukiyar waninsa akan dukiyar aka ce ya rasulullah wacce ce dukiyar waninsa kuma da ya fi son ta fiye da dukiyarsa ya ce dukiyarsa shine abin da ya ɗauka ya bayar dan Allah to in an ce dan Allah ya bayar to yan dubu dubun duk sai ya kawar da su yan ɗari biyar biyar duk sai duk masu hankali sai ya kawar da su sai ya je kan naira hamsin sai ya ɗauka ita ce zai bayar dan Allah an gane idan kuma aka ce misali lamari ne na duniya gida ne aka ce to dole sai yayo kayan sallah to nan kuma kaga to masu hankalin bai dauka nan kuma a tafi kasuwa an hadda bashi ma kuwa sai an sayar da agwagwa duk a hada kudin a je dai a sayo a kawo duk za a yi to kaga sai ya zanto dukiyar da ba tashin ba ba za ta amfane shi a lahira ba itan ya fito fiye da dukiyar da abin da zai tura lahira abin da zai amfane to dukiya tana kama rai kuma kusan jarrabawa ne ga ɗan adam zuciya ta kamara shine zuriya linasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir muqantarati dan adam yana son kuɗi yanzu ma in kaji mutum ya ce maka kana son kuɗi yare na ka ne shi ma yana son kuɗi sosai ko kana son mata ya rena ka ne shi ma yana son mata saboda jarrabawan dan adam ne an riga an jarrabe shi da wannan abu ne to wannan shi ne saboda haka sallallahu alaihi wasallam ba wai ba wai tahayyuri bane ya san komai sallah ne hidima ne ake nuna ta kan kai mutum matsayi wanda bai yi tunani ba saboda haka Allah ya ba mu abin da za mu hidimta albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam barkan mu ake sallah fa nazalat na sai wannan aya ta sauka na masalul ladina an karanta to Allah yake cewa masalul ladina yunfiquna amwalahum misalin waɗanda suke ciye da dukiyoyinsu saboda Allah shi ne dai kamar misalin wato a kwaya da mutum ya je shuka kuma ta da zangarniya guda bakwai a kowane zangarniya ta yi goyo goyon kuma a kowane goyo akwai kwaya wato ɗari kaga in ka tara kenan wannan kwaya ɗayan ta zama nawa kwaya ɗari bakwai faka zalika na faƙatu hakanan duk abun da ka ciyar saboda Allah ka bada shi hakanan daga ɗayan nan sai an maida shi ɗari bakwai wallahu da'iku liman yasha Allah yana ninninkawa ga wanda ya ga dama wallahu wasi'un Allah mai yalwan fadla ne alimun kuma masani ne ga bayinsa kowa yayi Allah ya sani kuma yana kallo tabaraka wa ta'ala kuma zai saka ma da abin da ka aikata نعم
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى Allah tabaraka wa ta'ala ya ce waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu saboda Allah sannan kuma ba ta bibiya wato su bi abin da suka ciyar din su bi bayan shi da gori mannan shi ne gori ka yi gori akan wanda ka bawa ko ka ciyar da shi kamar ka ce kad atan ilai to ba mu ne muka masa ba mu muka masa gata fa ya shigo garin nan bai da komai bai san kowa ba amma gidan nan muka sauke shi muka masa kaza muka masa shikenan duka baka ladanka duk ka bata ladanka da haƙuri kai ko da ma misali wani abu ne maka wanda ya cancanci ka masa gorin da haƙuri kai baka masa gorin ba da kana lada amma ya ka fito ba mu muka maka zaɓa lokacin da ka zo mai ka mallaka mai ka sani ba ka sani duk mu muka maka abin tarta arziki yanzu za ka saka man da kaza to ka bata ladanka wala ada sannan ko cutarwa misali ka ba mutum jamfa shi sa malamin Allah saka masa alkhairi yace in dai riga ce in kekkiya za ka baki bare saka ba shi bare saka ba aka ce ya aka yi ce a bare saka yi sai karshen ta sai kawo wuce sai dinga cewa ka ga malam badan ba mun ne ba shi yace amma in yadi ne ka bani to zan saka zan dinka in saka to abin da ka faɗa ohonka to misalin adawa to cutarwa shine mutum ka masa alkhairi sai kuma ya zanto waɗanda bayya so su sani in riga ce ya sako ta yana kwambo sai ka ce ka wani ba rigar da na baka na ta ma kyau ba a cikin jama'a kaga ai babu ai ka ka ci da shi ai sai jikin sa yayi sanyi ya yana dan kwambo aka rigar ta yi kyau sai ka ce ka amma wani ba ne a ce ba da jirgi ba kaga babu ka riga ka bata da sadakan ka to shine Allah yake cewa wanda suke ciyar da dukiyar saboda Allah sannan ba za su bi yadda wannan ciyar nasu ciyarwar nasu da wato gori ba ko cutarwa to lahum ajrun inda rabbih wannan suna da ladan su tabbatacce a wajen ubangiji su kuma wala khawfun alaihim wayannan babu tsoro a gare su wala hum yahzanun kuma ba su da bakin ciki na aurin ma'ruf قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم
Allah ta baraka wa ta'ala ya ta ƙaulun ma'arufun wato faɗin magana mai kyau ga wanda ya zo yana roƙo misali ko almajiri ne Allah ya ba da sa Allah ya baka a gaba an gane ko ko mutum ya zo ya roƙe ka gidansa ba ya abinci ba gaya masa magana mai kyau mai daɗi ko kuma ka samu abin da ya sabuka ka bashi to dai faɗa masa ma magana mai daɗi in ji Allah tabaraka wa ta'ala wa magafiratin da kuma cewa Allah ya maka gafara Allah maka gafara Allah ya biya maka wannan bukata an gane to wannan khairun min sadaqatin ya tuba wa'ada wannan ya fi sadakan da za ka ba mutum kuma ka fitar da shi magana mai kyau shi sa manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam wato magana mai kyau ma sadaka ne ka gaya mutum magana mai kyau sadaka ne kuma Allah ya hana musamman mai roƙo fa amma sa'ila fala tanha wanda ya zo yana roƙonka kar ka matsawa saboda da Allah ya so da kai din ne za a miyar almajira ka zo kana roƙo din shi kuma shine mawadatin to sai Allah ya zama kai din ne mawadatin shi kuma shine mai roƙon to ga yamar magana mai kyau mana ku rabu shikenan Allah ya ce dai ka gaya wa mutum mai roƙo ko mai bara ko mai neman taimako ka gaya masa magana mai kyau wanda za ka juyar da shi da wannan kalma ka ce kuma Allah ya biya maka bukatanka to wannan shi ya ci alkhairi daga sadakan da za ka bayar kuma ka cutar da shi dalilin ba shi wannan sadaka ta hanyar masa gori ko wani abu ne wallahu ganiyun Allah mawadaci ne daga sadakan mai sadaka da kake ji Allah yana cewa ka bayar ka ciyar ka bayar ka ciyar shi duk wanda za ka bawan ko ka ciyarwa in Allah ya ga dama yana da hanyoyi biliyoyin da zai baki ba sai ta hanyar ka ba kai waye ne me kake da shi an gane shi sa Allah ya kitawa in ta tawallau yastabdil qauman ghayrakum a gane in kace ma bara kai ba sai Allah ya kawo masu yasi kai din ne to haka in mutum zai yi tsaya yayi eh ka sani duk abin da ka tsaya za ka Allah yana da tubunka yana da miliyoyinka in kyauta ce in aikin alkhairi ne Allah yana da dubban ka masu yin wannan in ma aikin banzan ne ba kai ne faro maimaita kake yana da dubban ka wanda sun yi wannan wasu mu suna yi saboda haka mutum ya dage ya zama abubuwan da zai yi dai abubuwa ne masu kyau wanda Allah yake so shine Allah ce wallahu ganiyun Allah mawadaci ne daga sadakan bayi da kake ji ake cewa ka bare abun kai zai amfana halimun Allah ko mai kwadayi ne da jinkirin wato ukuba ga wanda yayi gori zai ga yayi gorin yayi kuma cutarwa kuma ba a masa komai ba to Allah ne juriya ne mai hakuri ne bayya gaggawan kama mutum amma akwai wani wanda na sani yana da dukiya sai Allah ya rabe shi da masu yawan zuwa roƙo tun yana iya ɗauka ya bayar da ya ga abin ya wuce hankali da ka zo ba zan bayar ba kun jame ni kaza kaza kaza faɗa don kar gobe ka dau wannan ba a son wani shi ma kuma sai abin ya bai kare Allah kenan tabaraka wa ta'ala na akaramaka
يا أيها الذين آمنوا لا تبدلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ومثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين
Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha kada ku bata sadakokanku da gori da kuma cutarwa sadaka manzo Allah ya ce har abin da zaka ciyar a bakin matarka wannan sadaka ne saboda haka ita ma matarka baka da daman yi mata gori ranka ya ɓaci gidan nan cin ku a kaina yake shan ku a kaina yake ka za a akara maka Allah kai kuma akan wa kake to ba a so gori ba da kyau sai ka ɓata ladan ka duka alhali duk loman da ya ta kai bakin na da sadaka ne za a rubuta maka to kuma ka zo kana abu na saboda haka mu kiyaye to shine Allah yake cewa wala yu'miwa bil manni wal adha yace kallari kamar wanda yunfiqu ma lawri a annasi kamar wanda wanda yake ciyar da dukiyansa wato dan riya ya nuna wa mutane kawai wannan ya fi yawa a cikin yan siyasa yawanci ba sa yi dan Allah siyasa mu na yanzu ba sa yi dan Allah komi ya fito a ce ya yi a faɗa a gidan rediyo ai ya yi kaza ya yi kaza wanda ko sun samo daga turawa ne shi ba ture bai san yi abu dan Allah a komi kawai su ai bai imani da Allah ba saboda haka komai kawai a faɗa a shelanta ai shi ya yi kaza shi ya yi kaza sai ya ji daɗi eh mutane sun yabe shi kuma sun san shi yana kirki to shine Allah yake cewa kada a ɓata ladan sadakoka ta hanyar yin wato gori da kuma cutarwa kamar dai wanda yake ciyar da dukiyansa saboda ya nuna wa mutane shi na kirki ne shi mai yi ne wala yu'minu billahi kuma bai yi imani da Allah ba bai yi imani da rana ta ƙarshe ba da ya yi imani da Allah ai da ya yi dan Allah din tunda abin da yake Allah kuma inda Allah ya sanin wa abuka abin da yake wajen Allah ya fi alkhairi kuma ya ji wanzuwa to sanan bai imani da ranan ƙarshe ba cewa akwai ranan da wannan ciyar wanda nake wannan abubuwan da nake bada duk za a saka min da su to bai imani da wannan ba shine munafiki fa masalhu misalin sa kama sai safwani kaman fan dutse ne wato dutsen da yake sumul alai turabu akan wannan dutse wanda yake sumul wanda yake da santsi din na haka sai zan akwai ƙasa akan wannan dutse a sabon wabil sai ga ruwan sama aka zo aka buga fa a sabon wabil aka zo aka buga ruwan sama akan wannan dutse yashin da yake kai din da aka buga ruwan sai dutsen ya zama fatara ga wutar da sai dutsen ya zama yayin sumul yashin duk ya gudu akwai sauran shuka in za a shuka akwai yin shuka inda zai yi to ya jin ya watsi Allah ce wannan shine misali yace la yaqdiruna ala shay'in mimma kasab su munafukai ba su da wani iko a bisa wani abu cikin abin da suka tsororeta suka samu ba sa samun ladan komai a lahira duk abin da suka aikata sun aikata shi ne a banza wallahu shi Allah tabaraka ta'ala la yahdi liqawmal kafirina baya shirye da mutane kafirai a halin kafircin su wato nan abin da yasa ake cewa a halin kafircin su ai yawanci dama duk kafirin ne da aka musulunta to a halin da kake kafiri to wannan ba da zaka ke shirya an gane to amma Allah ya so shiryar da mutum to shikenan sai kin samu shiryan shikenan sai musulunta Allah Allah ya taimake mu Allah ya rufa mana asiri kaga sai yayi bari mu kai kamar da kasarin karama a
ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرتاح بآيات الله وتثبيتا من أنفسهم وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير
Allah yake cewa wato wancan yayi misalin munafukai kenan da kuma yanayin yadda wato misalin su yake al'amarin wato rashin samun komai na sakamakon ayyukansu a lahira sai ce misalin waɗanda kuma suke ce da dukiyansu don neman yardar Allah tabaraka wa ta'ala wa tasbitan min anfusihim da kuma tabbatarwa wa kayukansu cewa lalle wannan abin da muke ciyarwa ba fa iyakacinsa duniya kenan mun ciyar ba a abu ne wanda za mu samu ladansa a lahira Allah ya ce su misalin su kamar jannati wato kamar lambu ne birubuwati wato wanda yake waje jigawa waje mai kyau wato waje mai karfi masu noma gona sun san gona mai karfi wanda za ta bada amfani mai kyau sun san wani waje kuma wanda yashi ne kawai ko an yi ma wahala za a sha ba abin da za a samu to wannan ana magana waje wanda yake mai kyau wanda yake mai karfi wanda asabaha wabilun aka zo aka buga ruwan sama waje ne dama mai karfi mai kyau da aka zo aka buga ruwa kana zuwa aka yi wajen ma yana kanshi mala ya sha ruwan sama abinda wajen kawai ke bukata a zo a yi buɗa sai a ta amfani ta ga sai ya fito to aka zo bayan waje ne dama mai kyau mai karfi sai zan to an zo an buga ruwan sama asaba hawa binin fa'atat ukalaha da ifai sai ga amfani ya fito riɗi biyu kasu akwai inda kusan a gonakan saboda ƙarfin gonakan da kuma damunar suna ɗan tsayi sukan yi amfanin su girbe su sake shuka wani ma kuma shi ma a cikin ya sake ba da amfani to irin wajen nan mai kyau shi Allah ya yi buga misali wa mumine su kuma wajen su waje ne mai ƙarfi mai kyau aka zo aka buga ruwan sama aka zo suka zo suka yi shuka amfani ya fito ya yi kyawu ya kai ga hasun girbe damunan ba ta ƙare ba suka sake kuma wato a shukawa sai ga amfani riɗi biyu a damuna ɗaya ya yi daidai da wancan? daidai da wancan to wannan shi ne saboda haka ce fa illa bi ma wabilun fatal wajen kuma saboda waje ne mai kyau ko da ba a yi ruwa wanda yake mai ƙarfi ba to kullum kuma ana waje yana samun yayyafi yayyafi yayyafi to haka waje ne wanda ba zai rabu da wato ni'ima ba sai zama a abubuwa sun yi kyawu sosai wallahu bima ta'maluna basir Allah dai basirun mai gani ne bima ta'maluna ga abin da kuke aikatawa ku bayi gaba daya saboda haka a duk mutumin daidai ya ba wa Allah ya yi dan Allah to Allah ninninka masa zai yi kamar dai wannan misali duk mutumin da ya kuma abu dan riya dan a ce ya yi to abubuwan da duka ba a mansura ne ayyukan banza kawai ya yi shirme ya yi ba abin da zai samu nan din ma mutane in sun yi shi ma wasu zagin su za su yi saboda haka yi dan Allah to wannan shine rabota duniya da lahira Allah ya samu dace Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira Allah ya kara mana wato sanin Qur'anin nan da kuma sanin fassararsa abubuwan da muka yi daidai Allah ya ba mu ladan su abubuwan da muka kuskure Allah ya yi mana da barka mu da Allah sallallahu alaihi wasallam
Thank you. suna kala ba mutane a guri da wajen neman taimakon na taimakon teku da kuma wani ala na jin dawa Allah ya taimake mu ya ta mai goma. Thank you.